بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan lokaci da muke gabatar da karatu a wannan littafi mai albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha wallafan babban malami محمد ناصر الدين ابن نوح الألباني رحمة الله عليه درس دي قباتا من تتوناني دنجني دا daidaituwa a cikin ruku'i da kuma abin da mutum zai faɗi a cikin ruku'i wanda mun faɗi zikirori daban-daban tun daga kan lokacin da mutum zai rukuni zuwa lokacin da zai zauna a cikin rukuni in hali shi kasancewa mai rukuni zai daɗe a ciki sannan har zuwa lokacin da zai taso daga rukuni yau kuma insha Allah ta'ala za yi magana ne akan za mu tashi akan gabar ifadatu hadha al-qiyami ووجوب اطمئنانه إطالة هذا القيام ووجوب اطمئنانه واجب شند الإيواء أتشم ونن سيوالا من ذي الشرق إليه ووجوب الاطمئنان فيه دقما واجب شي ننسوه أتشنسا kenan bayan mutum ya yi rukuri ya ce subhana rabbiyal azim wa bihamdi zai taso daga ruku'i lokacin da zai taso ya kamata ya ce sami Allahu liman hamida yana mai miƙewa daga nan sai ya ce Allahumma rabbana wa lakal hamd ya ƙara hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى bayan yayi wannan daga nan kuma sai tafiya sujada to wannan tsayi wanda mutum zai bayan ya taso daga ruku'i ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd ko gwargwadon yadda mutum zai tsaya ce mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd أهل الثناء والمجد da sauransu da har zuwa ƙarshen wannan so wannan shine tsayuwar da mutum zai yi bayan ya taso daga ruku'i to wajibi ne yayin da mutum ya taso daga ruku'i ya nasu a tsaye cak sannan ya tafi sujada ba irin sallar da yawanci muke ganin wasu daga cikin mutane suke yi ba mutum ya zo kawai ya kabbar sallah Allahu akbar ya yi rukuri yana tasowa da rukuri yana miƙewa kawai sai kuma ya tafi sujada kaga wannan kuskure ne wannan rukuni ne daga cikin rukunan sallah yawwa kwatankwacin haka kun ga wannan bai sake da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abi hurairah aikatawa ba ya ce na hani qalili أن أقرئ يجي أن أنقر في صلاتي نقرة الديك يا هنا نذرك ينقوتو إرن ذكرة وأن iltifatat sa'alai rika yin waiwaye waiwaye irin na gida sannan ya hana ni kuma kaga daga cikin wannan kawai hadisin zaka fahimci cewa lalle tabbas da yawan muna kan kuskure akan yawancin sallar da muke gabatarwa mutum ya zo tasowa daga guri amma ba zai nasu ba zai tafi kawai to ko shakka babu wanda ke irin wannan ba shi da sallah saboda tsayuwan na rukuni ne daga cikin rukunin sallah idan mutum ya cire ta ya cire nutsuwa a cikin ta to ita ma ba ta ina fata an gane mala yace wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaj'alu qiyamahu hadha qariban min ruku'ihi kama taqaddama annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan tsaya ya dade a tsaye gwargwadon yanayin yadda yake dadewa a cikin rukuni ko kusa da dadewan da yake yi yayin da ya rukuni kama ta kaddama kamar yadda ya gabata bal kana yaqumu ahyana mala yace bari ma dai wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya kasance yana tsayuwa hatta yaqulu alqa'i har mai magana ne magana yace qad nasiya manzo Allah ko dai ya manta ne ko dai ya manta ne ana cikin wannan rukunin sallah ne ya dade a tsaye haka kafin ya ji sujada min qoli ma yaqulu saboda dade wanda yake tsawon lokacin da yake dauka a tsaye bayan ya taso daga rukuni ma da yake wa kana ya amuru bi yaqinani fihi faqala li musii salati kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana umarni da natsuwa a wannan rukuni na sallah din ma'ana lokacin da mutum ya tsaya bayan ya taso daga rukuni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da musii salati ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما sannan ka ɗago kanka har sai ka daidaita a tsaye فيأخذ فيأخذ كل عظم ما أخذه har kowane ƙashi ya dawo ainihin gabansa da yi wa fi riwayatin a wata riwayar kuma wa idza rafa'ta idan ka dago fa aqim sadba to ka miƙar da bayanka وارفع رأسك ككما تغفلك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها حسبي قصصوا بباقية سنكوما كان قبوبنس وعليكم السلام a'a ai dama yau ne za mu kwatanta yadda yadda al'amari yake da mun yi magana dama mun ce sai mun gama karanta waɗannan rukunan gaba ɗaya sai mu zo mu gwada yadda ake yin shi a aikace an gane ko za a yi din insha Allah ta'ala yace har sai kowace gaba ta koma inda take wa zakara lahu kuma an ambata gare shi annahu la yuqimu salata li ahad wa dhakara lahu an ambata gare shi damir yana kuma zuwa gaba musi salatu kuma ya ambata masa cewa annahu la yuqimu salata li ahad lalle sallah ba ta cika ga daya daga cikin li ahad min an-nas daga daya daga cikin mutane idza lam yaf'al zalika idan bai aikata haka ba sallar mutum ba ta taɓa cika idan bai aikata haka ba wa kana yaqulu ya kasance yana cewa la yanzuru Allahu azza wa jalla ila salati 'abdin la yuqimu sulbahu bayna ruku'iha wa sujudiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa la yanzuru Allahu azza wa jalla ila salati 'abdin Allah baya taɓa kallo baya taba dube zuwa ga sallar bawan da la yuqimu sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha baya miƙar da bayan shi samfal a tsakanin yin ruku'i da tsakanin yin sujuda kenan bayan ya taso daga ruku'i sai mutum ya tsaya cak ya natsu sannan ya mai ya yi sujada to in ya zanto kuma Allah baya kallon aikin bawa to me kenan na'am wannan aikin ya nuna ya cewa karɓaɓɓe kenan Allah yana murna da irin wannan bayan sallah ko shakka babu ba sai mun faɗi ba ma ubangiji ta'ala ko da kaɗan ba zai murna da irin mutumin da ke aiwatar da irin wannan sallah din wanda kuma insha Allah ta'ala din za mu kwatanta yanayin yadda ake yi kamar yadda muka alƙawarta insha Allah ta'ala a darasin da da yake yi tsakanin shi da ubangiji duk mutumin da bika amantu wa bika aslamtu wa laka aslamtu har zuwa ko kuma mutum ya ce subhana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir ya tabbata subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir mutum ya tafi wannan idan asalin na tsaya ne ma za ka yi tafi ne ya rabbi alhamdu ya rabbi alhamdu idan ka kusa iya cewa subuhun qudus rabbul malaikati wa ruh wanda waɗannan duk mun riga mun karanta waɗannan abubuwa ko bayan mutum ya gama ya gama kan abin da ya karanta a cikin koyi yayin da za ka miƙe ba ana ba a buƙatar sai ka miƙe ka kace sami Allahu wa shahida a yayin da kake rukuni sai Allahu akbar هذا الذي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم شكري سمع الله لمن حمده نعم عن ذلك ربنا ولك الحمد جماعة عن ذلك يا إلهي يقول إذا يقول ذاك أقول سوى سمع الله لمن حمده يا إلهي ذاك دوميكي والنن سمع الله لمن حمده كاكاري يا إلهي ذاك ميكي سيكتيني اللهم ربنا ولك الحمد هو ربنا لك الحمد هو ربنا ولك الحمد بالمكالمة هو اللي كفر يجيب كل شيء باي كافر ولمن ذاك أراد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه قل أراد حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى حكم ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد قل أرد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحسن ما قال عبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ذكرنا فيه ما تفعل bayan ka gama wannan kuma sannan sai kai kabbara Allahu Akbar zuwa kusa. Ina ba ta gani. Ko irin yadda kuke yi yawanci za ka mutum ya yi kabbara Allahu Akbar ya yi rubu. Yana da mutum hannu wa biyar abu. Sai ka zama mai shi ya. Me kake cewa kenan? Mun sha yin bayani duk lafazin da aka ce ka faɗi kaza to wajibi ne sai ka faɗi wannan kaza din duk indin yadda Allah ya yi. in kai yin da rashin ke so wannan na yi tsari ina fata an kai duka bai baka dada yawwa yayin da kai rukuni ba ka ga wanda kai subhana rabbil azim subhana rabbil azim subhana rabbil azim yanzu waye baya da wanda ke cewa amma yayin da kake wannan tsoron gudun me amfani ko kuma an gane ko bayan ka yi ka gama yayin da ka wani rukuni in ce za ka fara سمع الله لمن حمده نفس الجان تبدي شيء اللهم ربنا ولك الحمد تقول لك انا بتاعك الحياه اما جت كيف مثالي من ربي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد نفس الجان هدى بان الوقت كما ان صلى الله عليه وسلم ياتي الا بايا صلى الله عليه وسلم باوى بين القوى bai miƙar da bayan shi bayan ta fito daga mene bayan ta fito daga wani ba na gani yayi an gane da abin da ko to ka'ida ne bayan ka tafi daga ko'in nan sai ka tsaya da wani da zaka ce hamdan kafiran qayyiban mubarakan fi kun ga ayyukan ya samu wani ta ba akwai dai wani in ta ba da kai to wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tsawaita wannan tsayuwan bayan ya tafi daga rukuni har sai wani ma ya ce kai manzo Allah ko ya manta ma ne sallan nan rukun da yake yi ko ya manta ne ma'ana yake sami Allahu min hamida sai ya sanya kwatan kwatan dade wanda yake a cewa ko mun yi bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana dadewa a cikin rukuni mun yi wannan bayanin ko muka ce a wani lokaci a sallan dare ma har yakan kai kusan dadewar da mutum zai iya kan da kusan bakara gaba daya duka wannan lokacin a cikin rukuni gaba daya ina ba ta an gane kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kan qur'ani a cikin rukuni ya ce ubangiji ta nan dukkanin zambi ne na gabobin da suke cikin rukuni gaba daya ko mun faɗi cewa dama yayin da muke gama karatun fatiha gaba daya ya gama karatun sura a farko ba kawai yana gama karatun sura bane walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar mun ce dama ba ni kula da walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar siyana siyana yin ba ta kula kafin da me kafin da farko haka nan idan mutum ya je ruku'i zai daidaita bayan zai miƙe idan kuma mutum ya je ruku'i haka misali ya haka ya yi kada bayan wannan wanda kuma ya haka ya yi kada bayan to annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce babu sallah da dukkan mutumin da bai miƙe da bayan ba ta babu kenan sallar ta yi karbuwa ba ina fata an gani sannan bayan ka kasar da rukuni kuma ga nana ta dole sai mutum ya rasu a tsaye sannan zai je zai tafi na zai tafi yin sujada ina fata an gane wannan shi ne sai matsala ta gaba da za mu shiga kuma ita ce muhammad nasir din albani rahmatullah alaihi a cikin wannan littafin ya yi bayanin cewa yayin da mutum ya tsago daga rukuni din nan ya ya kamata hannayen su kasance shin zai miƙa da kuɗi haka ko ko zai dawo da kuɗi ya ne tun da an ce hatta ta kuma inna na fasila har sai kowace gaba hatta ya kudu kulla ammin ma'afarar sai kowace shi ya kuma inda jama'a an gane ko Muhammad Nasiruddin Albani sai bayanin cewa shi ana ta fahimta shi ne da wannan hadisan da mun karanta yayin da mutum ya taso daga rukuni abin da ake da bukatar shi yayi shi ne ya hannayen shi haka fadilat al-allama bin baz rahmatullahi alayhi shi kuma sai ya fatawa da cewa a'a shi yana da fahimtar idan ka taso daga rukuni hannayenka za su koma kan gabe shi ma ban nasu ne albani a asalin yadda hankali mutum take ai a hankali ko to shi ne idan ka taso daga rukuni ya kamata hannayenka su zanto a cikin sannan sai ka tafi zuwa kuma ina fata na gani domin shi a wurin shi ma ka mai da hannun dama akan na hagu bayan rukuni ya tafi da asin bolala har yayi gaji akan wannan matsala din ina fata an gane domin matsala ce wacce an dade ana tattaunawa an kai ruwa rana sosai sosai a kan amma gaskiya da ji mafi inganci shine yayin da mutum ya taso daga rukuni zai mai da hannayen kan jinjin ina fata an gane bari su je su ba al'allama bin baz ya ce tambayoyi sun yi yawa a nan kasar hijab da kuma sauran ƙasashen musulmi dangane da fatawa akan cewa idan mutum ya taso daga rukuni shi zai saki hannayen dare ko ku zai mai da su kan kirji yace ai asali a cikin sallah babu wani wuri da aka saki hannu da kai kabbara Allahu akbar kamar da wasu ke yi Allahu akbar sai su hannu wata sannan sai a dawo a haka waya kaka in akwai hadisi a kawo mana ko ba haka ba ina ko wani asaratu min ilmin wanda yake ingantacce abin da muka sani kawai shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da ya kabbara Allahu akbar sai ya ɗauki waɗannan hannayen ya bar su aka mere amma ba su kai Allahu akbar duk ma suka hannayen wani mafi ya ɗan yi da su haka sannan duk ma ɗauke su a saka akan wannan ko shakka ba wannan kuskure jama'a an gane ko shi ne yake to ai asali a cikin sallah shi ne idan mutum ya kabbarta sallah yakan sanya hannayen shi a kan shi a tsaye to haka kuma ake yi bayan kayan buɗe ka taso yadda ka fara sallar nan a farko kowace gaba ta tsaya inda take kuma a haka ake yin kasance ina fata an gane wanda gaskiya malamai mafafikuna sun tabbatar da cewa muhammad nasiruddin albani ya yi kuskure a wajen wannan fatawan ubangiji ta'ala ya bashi da rikin tihadi an gane ko jama'a malamai haka ce ba zagi ake yi ba ba dan mutum ya saba maka kan matsala kwaya daya sai ka sai zabi ba ka kaza kaza ba haka ake ba mutumin da ya yi kokari an karanta mukaddima ko idan mai hukunci ya yi kokari a wani hukuncinsa ya dace da daidai ya da lada nawa biyu idan kuma ya yi kuskure yana da lada nawa lada ɗaya to menene ya fito tun da ba ta zuciya ya ɗauko ba ko wani nafsi ne ya ɗauko yake ƙoƙarin nuna fahimtar shi akan wani nafsi ina fata an gane to wannan shine a takaice insha Allah ta'ala da fatan Allah ta'ala ya samu na ya ta wa alaikum salam na'am eh malam sa'ad baka zuwa karatu baka zuwa karatu ai ina ganin a masallacin nan mun wuce wannan karatu yanzu ko shakka ba mun wuce wannan karatu jama'a ma kuma baya eh to ka'ida shine annabi sallallahu alaihi wasallama umarni yayi dangane da ɗaura hannun dama akan na hagu sai ce ala sadarihi a kan ƙirjinsa ina fata an gane kenan hannun ya zama a saman ƙirji ba a saman cibiya ba ina fata an gane kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya salla muktasaran menene muktasaran ya zanto hannayen suna ina suna kan kogon shi dan duk mutumin da ya sanu akan cibiya ai kama kogo ya sa ko wannan abin hani ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya game da shi ka gane ko sannan ba ana so ko mutum ya daga ya daga hannun sa can sama bane can saman wuya ka ga nan saman wuya ne kuma kaga ba haka ake son a sa hannun ba tun da ma an ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana sanya wannan hannayen ne tsakanin saman yatsun nan da kuma saman wannan kashin nan ina fata an gane tsakanin nan da nan kenan yayin da ka zo yi kuma sai kai haka misali wannan kuma wata suna tafiya ban kawo a musulunci dan ba a san ta ba ina fata an gane sannan kuma har ila yau idan mutum ya zo kuma ya yi haka nan ma ya wuce iyaka abin da ake so ɗayan biyu ko dai kai kabbu ko kai wabu abin da ake kira kabbu shine wannan hannun naka yatsun nan guda hudu za ka sa su a nan daidai kan wannan gaba wannan babban yatsun sai ka yi kallashi a saman nan ka gane sai ka sanya shi akan kirjinka haka wannan kaifiya ta farko ke sannan na biyu ko kuma ka ɗaura wannan hannun a saman kirji sai ka ɗaura yatsun nan a saman nan kaga ya shafi saman hannunka kuma ya shafi saman ina saman wannan ƙashin naka ina fata an gane sai ya zanto hannun a haka wannan shine yadda ake duk wanda kaga ba wannan ba ta kuskure ina fata an gane akan kirji ya kace annabi sallallahu alaihi wasallam ke sawa saboda haka ba ana sana daura a saman wuya bane ba kuma akan cibiya ba ba kuma akan kulli ba an gane ko addini ana yin shi ne yadda Allah ya ce yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce الدين قال الله قال الرسول قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل haka malamai suka ce addini shine Allah ya ce manzon Allah ya ce ba wani mutane ba Allah ta'ala ya kai kan daidai Allah ya sa wanda aka yi da shi ya ji a'a ai ba a daga hannu bayan tsakanin tasowa daga rukuni sai ka taso da tukuna za ka daga hannu lokacin da muka yi bayani akan takabiyar da ihram amin yi bayani cewa kana da daman yayin da ka zo yin kabbara ka fara daga halinka haka ka ce Allahu akbar haka ne ku kana da daman kuma ka daga hannun tare da kabbara ka ce Allahu akbar ina fata an gane idan ka taso daga ruku'i ba za ka taso bane kuma kana daga hannun gaba daya ka fahimce da ne ai na kwatanta yanayin lokacin da ke kwatanta ruku'i nace idan ka taso daga ruku'i kana sami Allahu liman hamida lokacin zaka daga hannunka yayin da ka miƙe tsaye sai ka miƙar da hannunka haka su kalli gabas ina fata an gane daura da kunnuwanka ko daura da kafaɗanka ka gani haka al'amari ya kamata ya zama in kuma baka gamsu ba sai in ƙara gwada maka gani na'am ya wannan ya halatta ai bal annabi sallallahu alaihi wasallam ma babu wata gaba ta sallah da manzon Allah yake face yana daga hannu idan zai je wannan gaba din jama'a an gane kuwa wanda ya saba wa sauran sahabbai kawai Abdullahi dan Umar idan ya zo yin sallah yake bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga hannu a cikin sujada ba amma daga baya shi ma ya ji abin huraira yana fatawa da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan daga hannu akan kowace durkusawa da kowane dagowa da zai yi daga baya abdullahi dan umar ya yadda wancan fatawar ya canza wani fatawa wanda idan karanta cikin sahihul bukhari zaka ga waɗannan bayanan a kitabus sala ko kitabul azan insha Allah ta'ala jama'a an gane kuwa na'am yanzu mun gama bayani dangane da abin da ya shafi ruku'i gaba daya sai malam ya ci gaba da cewa as-sujud yin sujuda ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا وأمر بذلك المسيء مسيء صلاته فقال لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله النبي صلى الله عليه وسلم يا كتنشي يكبر حين يهوي ساجدا ينا ينكبر يا يندزي فادي ينا بيسجد أنقانكم yayin da manzon Allah zai sujada yakan yi kabbara yace Allahu akbar wa amara bi dhalika musii salatan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci maimunin sallarsa da aikata haka fa qala lahu manzon Allah yace da shi la tatimmu salata li ahadin min an-nas sallan ɗaya daga cikin mutane ba ta cika hatta yaqula sami Allahu liman hamida har sai ya ce sami Allahu liman hamida ثم يستوي قائما سنن يديديت أتي ثم يقول سنن يتي الله أكبر ثم يسجد سنن في سجدة حتى تطمئن مفاصله حسي قبو أمجين سنة السجودة وكان إذا أراد أن يسجد كبر كما النبي صلى الله عليه وسلم يا كفنشي إذن ينفاشي ين سجودة sai ya kabbara wa yujafi yadayhi an jambayhi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana nisantar da hannayen shi gabarin jikinsa gabarin haka tsarin shi nan nan da nan idan kai sujuda aka ga hannunka ya taba nan ko ya taba nan sujuda ba ba wai mun gama da rukuni kuma an dawo sujuda yawwa yake kuma ya sujudu sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sujuda jama'a an gane ko ita sujada idan mutum ya tashi yin ta yayin da zaka je sujuda ne ake bukatar ka kabbara ba wai sai ka kai sujudan bane ake son ka kabbara kenan bayan kai sami Allahu min hamida ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى sannan sai ka ce ne Allahu akbar kana mai tafiya kana mai tafiya ina sujada saboda ya ce idza arada an yasjuda kabbara idan ya nufaci yin sujuda sai ya kabbara ba wai sai ya yi sujjadan bane sannan yake mere sannan yake yin kabbara jama'a ina fata an gane wannan kenan abin da muke yi a yau kuskure ne yawancin mu sai mun yi sujuda sannan muke yin kabbara a cikin sujada to wannan kuskure ne yayin da zaka tafi sujuda ake da bukatun kai ne kai kabbara kafin ka sa goshinka a ƙasa kabbaran ka kayan ki jama'a an gane kuwa Allah ya taimake mu na'am eh wannan karatu za mu zo mu zauna ni na musamman domin a cikin sahihu muslim akwai hadisai da yawa waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi umarni dangane da bin sallah za ku ga yanayi da sabbin bin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sukan ce idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo yin ruku'i annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya zo yayin da zai yi ruku'i daidai lokacin zai yi ruku'i ba wanda yake lankwasa bayan shi ya bi shi har sai ya daidaita a cikin ruku'i sannan idan manzon Allah ya nufa cikin sujada lam yahnu ahadun minna zahrahu ba ɗaya daga cikinmu da ke lankwasa bayansa babu ɗaya daga cikinmu da ke lankwasa bayan shi har sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daidaita yana mai sujada sannan mawuyi shi an gane ko kenan kusakuran da muke yi a wuri ɗaya ne aka yadda liman yana yin abu kai a wurin sallama ne kaɗai aka yadda yayin da liman yace assalamu alaikum wa rahmatullah kafin ya faɗi ɗayan kai ma ka iya cewa assalamu alaikum wa rahmatullah sannan sai liman zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah sannan kai ma ka biyo baya nan ne kawai aka yadda liman kafin ya gama ɗaya kai ma ka yi domin a cikin sahihul bukhari akwai inda yazo sabai suna cewa wa sallamna hina yusallimu muna yin sallama yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke yin mene sallama ina fata an gane to wannan shine tsarin sallah wajibi ne dole mamu sai ya tsaya in ma baka kallon liman to za ka daidaita daidai lokacin da ka tabbatar da cewa ya isa sujuda sannan ka lakwasa bayan ka bi sallah amma gaskiya kusa kuran masu sallah yana yin yawa dan kashi casa'in da biyar a cikin a cikin ɗari irin abin da muke aikatawa ke liman bai gama abu ba sannan muwa muke bi shi ibn qayyim al-jawzi a cikin zadul ma'ad yana cewa wannan kabbara da mutum ke yi da liman ke yi ita ce umarni da yake bai wa mamunci cewa ka iya miƙewa ko ka iya bin shi kenan dole sai kabbara ta yanke tukuna sannan kake da daman ka fara bin liman to wani liman mai yata Allahu akbar wani zai ji shi saboda shi dai baya son nawa ina fata an gani wa alaikum salam to me amfani wannan limamin ma'ana limamin da bai iya sallah ba in ba kwatan kurciya mutum yake yi ba in dai sallan gaskiya ne wallahi babu yadda za a ce wai dan ka dan bi liman haka wai a ce wai ka samu matsala da shi sai dai ila in ka ji ka bi wanda bai iya sallan ba yan arista kawai ka bi ko domin jama'a bar ku ji gaskiyan al'amari shine akwai wani bawan Allah wanda a nan yake a nan garin yake ana ganin limamin ne bal ma dan dariƙa ne akwai ranar da muke karatu a nan dangane da abin da ya shafi karatun alƙur'ani mai girma kaifin yadda ya kamata a yi karatun da sauransu a lokacin yake faɗa wa mabiyansa yake musu bayan an da sallah ya jama'a assalamu alaikum ta ce wa alaikum assalam ya ce da ni da ku da kuke sani ni nake karambayi nake wucewa gaba nake muku sallah to mu sani fa mu cire rancen izala a gefe wallahi duk wanda ya yi sallah bai karanta qur'ani yadda Allah ya saukar da shi wallahi ba shi da sallah mutanen nan wallahi gaskiya suke faɗi mu cire magana izala a gefe aji wannan muna magana gaskiya da gaskiya ne dole ne kowa sai ya koyi karatun qur'ani yadda ya dace to wannan gaskiya kuma haka take jama'a tun daga kan karatu zuwa ruku'i zuwa sujuda dole sai kai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta sannan kake da lada saboda haka ne za ga akwai akan sami ko wasu masallatan ne kuma daga cikin ahlus sunnan ma akwai wanda shi ahadu sun suna ne saboda babu gaba ɗaya ba suna tare da shi ina fata an gane in dai ba sallah yake yi yake bin liman ba to ba zai iya sallah shi kadai Allah ya karba ba dan gaugawa yana yiwa a cikin sallah ba a nutsuwa a wasu gaɓoɓi waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah ba ta karɓuwa a cikin irin wannan yanayi ina fata an gane to ka'ida shine kawai yayin da ka tashi yin sallah dole haka zaka bi liman in ka kai liman din ka saurin shi yayi yawa to kai ma dai ka san ka san fa sallah zaka bi sallah shine kai karatu kai ina fata an gane akwai irin wannan wanda ya je fa an fa kafa irin wannan sallar da shi kawai sai ya sallah ne eh ya sallame kawai shi ne kuma gefe ya tashi kadai malam ya ana sallah kuma abu ne shi na manta ban yi azhar ba ne ina fata an gani eh to na manta ban yi azhar ba ne shi ne sai na fita na je in yi azhar ba shi kenan ba jama'a bar ku ji yayin da mutum ke bin sallah ko da idan liman bai iya sallah ba wallahi zaka zuciya ka tana kuntata da yawa hatta wajen zaman tahiyan nan liman yana yin zaman tahiya kana cewa assalamu alayna wa ala ibadis salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kana allahumma salli assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu shi hayya sallama to jama'a dan Allah ina zamu kun ga ko shakka babu fa wannan tsayuwa ita ce mai wahala idan mutum ya yi tsayuwa a gaban ubangiji shi yana sallar shi madaidaiciya to kun ga tsayuwar ran tashi a kiyama zai sauki amma idan kai gaugawa to zaka ji kuma ka gaugawa jama'a an gane ko sannan mali ya ci gaba da cewa wa kana ahyanan yarfa'u yadayhi idza sajada annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yakan daga hannayensa yayin da zai sujuda domin idza sajada anan malaman larabci suka ce idan idza ta taso fi'il madin a gaba to ta kamme shi fi'ili mudari an gane ku ba wai in yayi sujuda bane kuma in yayi sujuda bane shi kuma ya daga hannu a idan ya nufaci yin sujuda sai ya mi sai ya daga hannu kire yayin da ka taso kana tsaye bayan ka taso kana su bayan ruku'i sai ka daga hannayenka Allahu akbar sannan sai ka kama hanyarka ta zuwa yin sujuda jama'a an gane ko al-qururu ila sujudi ala al-yadayni fadi zuwa sujuda akan hannaye domin shi sujuda fadi ake yi zuwa sujuda ba kamar yadda muke yi bane wani za ga wani sanda yake yi wani kuma wani sufa za ka ga yana yi to jama'a in za ya sujuda fadi ake yi Allah ta'ala ce idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya sukan fadi suna masu sujuda in za ya sujuda fadi ake yi a sujuda ba wai ana irin wannan sandan da muke bane ko wani sufa da za ga wani yayi kuma ka'ida shine hannaye ke fara zuwa ƙasa kafin guyawu an gane ko kuskure ne sanya gwiwa kafin hannu duk da malamai sun saka tauri akan wannan wanda haibin qayyim jawziya shi ma ya tafi akan cewa gwiwa za a fara sawa sannan hannaye amma gaskiya zance mafi inganci shine hannaye suke fara zuwa kafin me kafin gwiwa ta taba kasa na'am wa alaikum salam a'a wannan wannan gaskiya jahilci ne ko son zuciya ɗayan biyu ne ko dai jahilci ko son zuciya in kaga mutum yayi wannan domin a ibada idan ka wuce iyaka kana koyi da kiristoci ne idan kuma ka kasa kaiwa yadda ake son a kai ka yi koyi da yahudawa wanda aka ce musu koyi suka ce ba za mu yi ba su kuma nasara ba a ce su yi ba sai suka ikiro wa kansu ina fata an gane Allah ya dace da mu
game da abin da ya shafi magana da yake yi akwai waɗanda su garin neman fahimtar cewa sun kai sujada bayan sa ya miƙe a to ba su dogaro ba su fahimtar kuma menene za su yi tukunna kafin miƙewa bayan wajen kafa gwiwoyi cinya ta miƙe tsaye tukunna don duk mutumin da ya kafa cinya shi ta miƙe to bayan shi zai tsaya yadda ya kamata ne in ku ta yi gaba to shi ma fa zai miƙe kwanta ai a darasin da ya gabata mun kwatanta ku mun kwatanta ne yadda ake sujuda muka ce idan wannan cinya ta ka ta miƙe tsaye haka a lokacin ake son cinya nan ta miƙe tsaye sannan sai sauran jika kuma ya sujuda ba a son cinyar ta dawo baya mutum ya lankwashe haka ba kuma a san ya wuce iyaka haka amma abin da ake so mutum ya zama mu'tadilan an gani ya daidaitu wannan cinyar taka ta daidaitu a tsaye sannan sai sauran jinka ya lankwashe ya sujuda insha Allah idan kai haka ba za ka wuce iyaka ba an gane ko duk zamu zo mu bayanin waɗannan abubuwa a cikin babin ayi hakuri to shikenan ma ana mun isharar cewa lokaci yayi insha Allah ta'ala kai sai mun je karanta hadisi daya ko biyu eh wa kana yad'u yadayhi fi 'ala al-ardi qabla rukbatayhi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sanya hannayensa akan ƙasa kafin guyawunsa an gane ko sannan wa kana ya'muru bi dhalika annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin umarni da wannan fa yaqulu sai yake cewa idza sajada ahadukum idan ɗayan ku zai yi sujuda فلا يبرك كما يبرك البعير kada ya durkusa kamar yanayin yadda raƙumi ke durkusawa wali ya ƙwa ya dai ya ƙwabar alkubatai to lalle ya sanya hannayensa kafin guyawunsa domin shi raƙumi idan zai kwanta ya kan fara kwanta da menene da gwiwansa sannan hannayensa ina fata an gane a nan ne wasu malaman su gani cewa a'a ai raƙumi yana fara tafiya da hannayensa ne sannan guyawunsa aka ce ka saba raƙumi inda aka sami taraddudi kenan malamai suka dinga kai kawo amma gaskiya da shi mafi inganci shine shi raƙumi yana fara durƙusawa da gwiwansa sannan sai hannayensa ina fata an gane insha Allah ta'ala za mu takaita a nan da fatan abin da muka faɗi ya zama daidai Allah ta'ala ya sa mu yi tarayya a cikin lada wanda muka yi kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi gaba ɗaya muna roƙon Allah ta'ala ya biya mana dukkanin fitinin zamani da bala'o'i muna roƙon Allah ta'ala ya kare muna roƙon Allah ta'ala ya ɗauka musulunci da musulmi ya kaskantar da kafirci da kafirai Allah muna roƙon ka sanya mu daga cikin bayan ka na gari Allah muna roƙon ka ka ɗauki rayuwar mu na musulmai ka kuma haɗa rayukanmu da rayukan salihan bayi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي كذا kai kuma kace a'a ai ai wasu ma sun ce kaza su waye wasu manzon Allah kana cewa wasu waye wasu su din banza su din ma ina fata an gane nan dole mutum raddi in ta kama na zagi ne ma dole mu zage shi haka ne saboda me ya ci mutuncin addinin musulunci amma kun ga irin wannan aikin ai ya saba irin wancan ina fata an gane misali a zo ne kawai za a yi muƙabala misali ko kuma wata matsala ta addini da ta so sai a tara malamai a ce to ku ku yi bayanin hujjar ku kuma ku yi bayanin hujjar ku wannan sai ya ce a ni hujja ta shine hadisin manzon Allah da yake kaza da kaza da kaza da kaza da kaza wannan shi ma sai ya zo sai ya ce kaza da kaza da kaza ko kuma a ce wancan shi bai kawo hujja mai kyau ba sai a samu wasu kuma malamai yan tsakatsakiya a ce to kun ji hujjan wancan eh kun ji hujjan wancan eh to ku hukunci a tsakanin su waye ya fi gaskiya idan malamin nan ya tashi idan muallimu su'i ne zai goyi bayan ƙarya ne sai ce in ya ga dama zai ce duk hadisin da wuce kawo ba su inganta ba saboda ya wawaitar da hankalin mutane wanda ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da yake neman ilimi domin ya wawaitar da hankalin mutane to wannan mutumin Allah zai mishi linzami da wannan ilimin nashi a kai shi zuwa wutan jahannama Allah ya tsare a ce kun ga irin waɗannan ba abin a saurara musu bane ina fata an gane kai tsaye yana faɗa sunan manzon Allah amma kila da za a zo a yi kallon maslaha ne a ce to wannan ya halatta wannan ya halatta amma muna ganin maslaha tunda wannan ya halatta wannan kuma ya halatta dukkan su halal ne muna ganin cewa saboda kada kaza kada kaza sai a duba mas'ala irin ta malamin usul an gane ko a duba daf'ul mafasid muqaddamun ala jalb al masalih toshe barna shi ake gabatarwa sama da me sama da gabatar da abin da zai amfani mutane idan akwai wani abu da zai amfani mutane sai ya zamto akwai wani abu kuma da sharrin shi ya fi amfani da za a samu to sai a haƙura da wancan ɗin ko da mutane za su amfani da shi saboda sharrin ya fi yawa a cikinsa ina fata an gane a cikin wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani inda yake tambayan shi dan saurayin nan kun ji ya ce Fatiha kawai yake karantawa haka ne ko da babin namu kenan jawazul iktisari ala al-Fatiha yace Fatiha kadai nake karantawa in roki Allah aljanna in nemi tsare daga azabar wuta ashe ya halatta kai tsaye yayin da ka zo yin sallah ka karanta fatiha kadai kai ruku'i ka sujuda kai halatta idan kai haka ba kai laifi ba akwai halaccin yin haka ina fata an gane shi malam muhammad nasiruddin ya soke wata lamba a ƙasa inda ya soke lamba ta uku yake cewa rawahu ibnu khuzaima fi sahihi wannan hadisi ibnu khuzaima ya fitar da shi a cikin littafin sa na as-sahih hadisi na 1634 والبيهقي بسند جيد امام البيهقي كما يفتد شيء ده اسنادي وند yake mai kyau mala yace wa mawdu'u shahid minhu inda abi daud mala yace amma mawdu'u shahid ainihin gabar da matashiyar zancen da muka yi magana akai hadisin da yazo yayi bayani wanda muka yi bayani yanzu hadisi ne wanda imam abi daud ya ruwaito shi a cikin littafin shi na sahih abi daud lamban hadisi na 7508 yace wa aslul qissa fi sahihaini amma asalin wannan kissa din tana cikin bukhari da muslim wa ziyaratul ula li muslimin fi riwayati fi